الحمد لله رب العالمين حمد الطائعين الشاكرين حمدا يليق بجلاله وكماله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر أقواتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الحق شهد بنفسه بالإلوهية والربوبية فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والنبيل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربه وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضي الله تعالى عن صحابته الأطهار الأبرار خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرhام إن الله كان عليكم وكيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwa musulmi masu sauraron wannan lokaci mai tumbin albarka wanda idan ban mantawa a wancan satin alaram na ja mana ayan wasu biha ibrahim bani hiwa yaqub ya bunayya inda allah istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun tun mu shiga bayanin aya nan ba muka ji cewa tambaya an rubuto tambaya akan cewa magana aka iya mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam muka wa mai tambaya amsa cewa malaman da suka faɗa wannan magana ai sun kashi kashi uku muka ji cewa akwai malaman da su sun yadda sun inganta hadisin da yake nuna iya mazan Allah suna wuta akwai malaman da kuma su ba wansu su inganta wa za su ce suna suna ajiyar za su ce kuma ba su ajiyar ko malaman da kuma su kada'an sun yanke cewa iya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aljanna in ka ji wannan maganganu cewa da cikin malaman da suka da wannan hadisai suna nuna ingancin hadisin muka fi ɗaya nan malamai muka ji cewa akwai irin su imam muslim imam nawawi imam bayaki imam mayan ibn kasir muka ji kuma raddin da malam shekul ashabi imam tahrir kenan gaddi a game da su wa'annan malamai da suka dudon na hadisi to bayan haka a yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam ya ce kullu haula'i istadallu bi hazaini hadisain kama sahatul hadis inda ulama umar talahul hadis malam ya ce to dukkanin wa'annan malamai imam muslim imam mai malam bayaki da malam ibn kasir dukan su suna kafa hujja ne da wayannan hadisai kwara biyu hadisin abu abi kashin na hadisin ista'azun turabbi an yau shirar ulu to yannan hadisai kawai suke kafa hujja to saboda haka malam ya ce to wai shin wannan ma hadisan ne ingancin su a gurin malaman mustalahul hadis ne ingancin shi فقالت العلماء المطلب الحديث والجوه والتعديل حديث أجو أبي قسمنا وحديث استأذن تربي من حديث أحد وحديث أحد لا يقام عليه عمل ولا قيلة malaman matsalar hadis kuma dama mun san cewa malaman matsalar hadis su ne malaman inganta hadisi in hadisi sahihi ne da ifi ne a hadin to su malaman matsalar hadis suka ce wannan hadisin na abu a zika suna hadisin nan na ista a zonto rabbi ka ce na cikin hadisin ahad suka ce kuma hadisin ahad baya tsawa a game shi ka kafa hujja da shi a aiki da kuwa a aƙida kakka aikata aiki a tambaye ka dalilin ka kawo hadisin ahad hadisin ahad ba ka hujja da shi a aiki ko a aƙida in ji malaman matsalar hadisi ka ce la'annahu tafarrada bihi muslim wa qala ulama'ul hadis wa ruwaya arabi هو حماد بن سلمة وقد رده بعض كما أن البخاري لم يقبل منه ولو حديث واحد أنه كان يخطأ كثير وكان يروي بالمعنى وليس باللفظ cewa malaman matsalolin hadisi sun kasance suka ce shi wanda ya wato na hadisin hamad bin salman kuma hamad bin salman malamai da yawa ba sa karɓar hadisin shi domin malamin imam muslim shi ne wai imam bukhari kenan shi to maka ji ko hadisi ɗaya baya ansa wanda da an ce mishi cewa malam wanda ya an ce hamadi ya wato wannan hadisi in dai hamadi ya wato wannan hadisi to shi ba zai ansa wannan hadisin ba imam bukhari kenan domin shi hujjar shi shine hamad yana kuskure da yawa ba ma kawai dan wani lokaci wani a'a da yawa wanci yana yin kuskure domin shi yau bil ma'ana wa laysa bil lafz shi yana faɗan ma'ana ne ba lafazuzzukan da aka faɗa ba kamar misali yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ذات مكة واللقن in dai shi ne da zo zai su faɗa maka zai ci ne manzon Allah ce karanta fata ta da yakan kaga bai faɗi lafazuzzukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yanda za a karanta ba ma'anan da ake nufi a wannan surar wata sura ce fata dai dai to dai ita ce dai to shi ma'anan tan ko zai faɗa ba zai faɗi lafazuzzukan ba sai sa malamai da yawa ba sa ɗaukan maganar shi za a samu lokacin da in ana so a faɗa wani main point ne kuma ya shigar da shi a cikin magana ya faɗa ma'anar bai faɗa abin da ake nufi ba shi sa kan wani yanki ba sa karɓar hadisin shi waƙala tulama juhuwar ta'adil malaman kuma juhuwar ta'adil da suka zo dama nan ne kuma aikinsu mun ji malaman matsalar hadis su malaman juhuwar ta'adil su ne wanda za su yi juhin mutum in irin kawo hadisi ne to kai da kawo hadisin rayuwanka za su za su karatu akan rayuwanka wai shin kai ma ya yanayin haddanka ya yanayin kaza naka su ne za su in su ga akwai matsala a rayuwarka kawo sai su ne juhu kaga sun maka sun yi kantaka ko kuma suka je cewa rayuwanka kan ya hadda ne mai kaza ne a sai su maka ta'adili adalci to wannan aikin ina malaman kenan malaman juhu wa ta'dil suka ce daga cikin wannan malaman cikin su akwai malam Abu Hatim musamman ma yi littafi musamman mai suna juhu wa ta'dil a cikin littafin ya ce Hamad sa hifzuhu fi akhir umrihi wa qala zailai fi kitabihi fi nasbi rayat Hamad لما طعن في السن ساء حفظه فالإيتياد ألا يحتج به فيما يخالف الثقات malam ya ce kamar irin malaman juhu wata abin suka ce misalin malam abu hatim cewa hamad lokacin da shekaru suka fara mishiya haddan shi sai ta fara yin karanci sa a hebzo shi kuma malam zailai ya faɗa a cikin littafin shi mai suna na subin rayat ta hamadu lokacin da shekaru ta fara sun sauka mishi hadan shi ta fara karanci yana faɗan abubuwan da ba haka ba ya ce to dai malam zailai ya ce magana dai mafi kewayewa ka a ce za a kafa hujja da hadisin ku da haka da hamadu ko bin salma ya wato shi magana mafi kewayewa kenan amma idan ya saba ma ingantattu yanzu in kila wato hadisin ingantattu kuma suna nuna rashin ingantar hadisin to na shiga aiki ko na ingantattu na ingantattu suna suna hadisin bai inganta ba amma kuma in ya wato amma ingantattu dai duk da haka suna ganin ingancin hadisin to za a aiki da shi to kuma wannan hadisin a inganta tubu sun inganta shi ba shi ne ya nuna inganta shi to saboda haka kuma kaga ba za a aiki da shi ba malam ce to wal kalamu ma'ana ku muhimmu maganan nan ma'anar shi ina da muhimmanci ka fahimta me ake nufi وهو أن حديثه إذا خالف الثقات لا يتج به وكيف إذا خالف القرآن بذاته فأي مخالفة بعد ما أنا يتي من جاء أنت إذا يساء مع القرآن ماذا أيكي دون حديث با كو يساء ما إن لم تتو to idan kuwa saba ma alƙur'ani da zatinsa to wannan fa irin wannan saɓani ne alƙur'ani da kanshi ko wannan wani mamaki ne babba saboda haka kaga dai duk ba za a yi aiki da shi ba malam ya ce mana wasu na da hazal hadis aidan abi bakar bin abi shaibata wa qalu huwa da ifin dabtuhu al-asanid wa hamad mudlisun wa mu'aninin وكذلك ثابت بن أسلم البناني ما ce daga cikin sanadin waɗanda suka wato na hadisi kamar a ce an wani an wani tsaro cewa akwai an abi bakar bin abi shaibata wanda kuma shi abi bakar bin abi shaibata ina da matsala a hadda amma haddan shi a gurin asani idan muka ce asani shine majingina kenan ko a ce mishi da gwa kawo wato na hadisin shi zai ce da gwa ne ci wani fa da gwa ya ce maka zai ce da gwa ne haka haka za a zo inda zai ce ruwa ne sai ce a'a na manta na manta ba wani bane to kawo ko wanda yake na haka kuma za a ce za a dala risin shi to kan kaga akwai wanda zai ma iya mantawa ya faɗa bai kuma tuna ba ya faɗi shi ko ya kana to saboda ka daga cikin su akwai kuma Ali Bakar bin Abi Shaybata saboda ka ba ka sa ba ka ba hadisin shi ba kuma wa Hamad mudlisun wa mu'annin Hamad in yana magana yana ɓoye wasu kalmomin a maganar shi kamar da irin wancan da aka ce bai faɗan ma'anoni shi ma ka yake majalisun ne ba faɗan kowane magana kuma mu an inin yana in'ina sannan sai faɗan magana ko a nan ne dai a nan lokacin mutum irin an zo za a yi hukunci wannan maka magana layin lafiya wani shi kuma yana wana ce sai aka yi kaza kamar ka san ba za ka dare shi ba za ka ce a lokacin kiki tuwai ƙarya shi to saboda haka amma kuma yana in'ina sai sa malamai suka yanke hukunci amma da dai amma da sanin kafa ka kwade shi yana in ina kuma yana ɓoye wasu kalmomin yana magana malam ya ce wa kazalika sabit bin aslam al-bunani akwai wani shi ma daga cikin sanadi an wani an wani na zo cewa an sabit bin aslam al-bunani kuma shi ma yana da matsalan hadda a ce fi sabilillahi yanzu a hadisi har mutane uku uku fa masu matsalan hada su wato hadisi ne kuma a ce za a nuna ingancin hadisin nan har mutum uku ba mutum ɗaya ba saboda ka za a inganta wannan hadisin ba to da wannan ne mali zalika qalatul ulama hazani hadisani mugdudan la yasukh min ma shay لأنه لا يمكن لا يمكن رد نفس القرآن الذي وقد إيه ثبوت وقد إيه الدلالة بنفس ذني ثبوت ذني الدلالة انت أعقدها دون أن نمو على ميسكة وإن هديسي دكتور سأبن جي فواني ما أبن جي إن كانت أتشن وإن هديسي وإن زاد أو كوا أتيزا أو نكب في الدالش دكتور سأبن ما يدسوني إجمع لهم domin ya kamata a ce wai za a maige nassan alkur'ani wanda fa ƙat'iyin subuti ne ko kuma a ce za a ɗashi da kat'i zuni subut ta dan Allah fi sabila ta ma zai ka ba zai mata ulwa bane a ce za a tsashi zuni subut zuni dalala ya tabbata ba cewa an san ana zaton shi wannan kuma na alqur'ani ne kaga ko matabbaci ne tunda ba ayan da ya zo alqur'ani ko na hadisi a ce ai wane da ya kawo aya kaza a makarjaci ne shi wannan ya zo alqur'ani a eh ko wani hadisi bai zo ka ba amma a hadisi fa ba wannan ana nan wannan zan hama da an faɗa cewa matsalan haddar shi to saboda haka shi a sa za a haɗa to hadisi wanda ya zama na cewa wanda ya ga to hadisi yana da matsalan hadda a ce za a haɗa shi da kuma nassi na alƙur'ani wanda tabbatacce kowa ya san ba wani kuskure a ciki ta ma fita billahi za a haɗa su ta ma zai ma yi domin wa qalu qad naqada alhadith li ta'aruduhu ma asabihu alquran ga wasu ayoyi nan da suka zo a alqur'ani wanda wannan hadisi ne kawo da su sun face and face kenan ayoyi alqur'ani suna nuna wawa wannan hadisin kwata kwata ma cewa hadisin nan bai inganta ba wasu ayoyi suke nuna mana haka qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula to wa zalika ta'kidun ala anna shar'il azab wa irsal rusul kana Allah ta'ala Allah ya ce ba mu zama masu azabtar da mutane ba har sai mu aiko musu da mazo mana ce wannan karfafawa ne misa ga cewa lallai shi dan azaba da ma sun sai an aiko da manzanni to wancan hadisin fa da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na nemi izinin ubangiji ne ya gafarta ma tsana amma ban izini ba amma sai ban izini in in ziyarce ta amma kuma ban izini in mata gafara ba ai ai alif fatagata ne in alif fatagata kuma Allah bai aiko musu da manzanni ba kuma gashi ne Allah ya ce mu zama masu azabtar da mutane ba sai Allah ya aiko musu da manzanni ai su ba ya aiko musu da manzannin ba kuma kawo ku azaba wata waje ba a zai su ba saboda haka kaga wannan aya ma da ta wuta nuna mana wawwagewa wancan hadisin wannan yace kala ta'ala وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون والآية لا تحتاج شرحا أن الله لا يعذب أحدا ولا يهلك القرى ولا ي... ولا يهلك القرى حتى يبعث رسله ما يتي فانا كم فدان الله تعالى الله يتي Allah Ubangiji bai zamo mai halakar da jama'a ba sai dai a wannan a wannan mutanen da Allah subhanahu wataala zai halakar akwai manzo a cikin su cewa manzo dai ana nufin da ya zo musu kai ma'anan kenan ya sanar da su ma ayoyi Allah ce dai manzo masu halakar da jama'a ba illa wa alwa zalimi sai dai ma'abuta sun su zamo azzalimai ma'ana cewa wanda suka zalunci kansu suka kirin kazan Allah subhanahu wataala an kira su sun iri in Allah subhanahu wa ta'ala tun kuma zai musu azaba kuma ne ce wal aya la ta ta shaka wannan duk dogon ayan nan ba ta wani bukatun wani shaki a ce Allah subhanahu wa ta'ala domin anna Allah la ya'zib ahadan wa la yahliku al-qura hatta yab'atha rusula kuma Allah ba halakar da jama'a ko mutane sai Allah ya kuma su da mazo to kai wannan aya ba ta neman wani dogon shaki kai wannan kai ya isa Allah zai halakar da mutane sai dai akwai manzo Allah ya aiko musu da manzo shagadin kenan da shagadin azaba wa qawluhu ta'ala da dai fadan Allah ta'ala Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun wa tilka al-aya ta tamli nafsi al-ma'ana anna al-itlaq anna al-ihlaka muqtabilan bi ba'ath rusul al-munzirin to Allah ta'ala shin zo masu halakar da jama'a ba sai dai sun kasance akwai masu musu gargaɗi amma su gargaɗi ku zo ku Allah ku zo ku bisu in suka bi sanin ne za a musu alawa ba ba wanzan da ya zo musu ba ba a musu gargaɗi ba ko ya kan ko za a ba musu azaba da bisa billahi ko dai kai ne yanzu ɗalibi baka ce ka gatu ba baka ce komai ba tsirin sawun zuwa ko jazo mun aji ko ka tsaya kana kallon shi don kuma kawai tun da biyu ko ka ɗauko bulala kan haɓa zukan shi ba sai ka ce ma yago yi in yago ya ƙi ne a yi shi da sanin za ka zuke shi a ƙin da yi to baka ce zuke ba baka ce karye ba kawai ka kama yago ka fara duka ka wato kama kama hakan sai ka aiko mishi da an saƙon ka kai shi ma Allah sai aiko musu da saƙo zanzani su zo su ce ku ba Allah sannan in suka ƙi in an koma can sai ta sakamakon su to dai wannan ayali tana ɗauke da ma'ananta na farko ne dai cewa sharɗin azaba da Allah dama sai Allah ya aiko da manzo sharɗin azaba kenan ba kai za a zartar da mutane bane babu kowane manzo ba to qauluhu azza wa jalla zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ahliha ghafilun cewa wal gaflatu hiya adam izagihim bi rusul fadan Allah ta'ala Allah ya ce Allah subhanahu wataala ce da wannan ne ubangijin ka bai zama halakar da jama'a ba sai dai ma'abotan garin nan mutanen wannan ƙauyen sun zama gafiluna magabkana to ake nufi da gafiluna anan malam ya ce wal gaflatu dai hiya adam izagihim bi rusul ai gaflatin shine rashin a aiko musu da manzo an san ki aiko musu manzo ne sai Allah zai musu sai Allah ya aiko musu da manzo ne Allah zai musu ko to kagan Allah ya aiko musu sun zama gaflatu ba ko suna da hankalin fa sun zama mawaye tun da ya ba manzanin ba su yan abin da ya dace ba manzanin za su musu gaggaɗi saboda haka hana ya ce to saboda haka sharaɗi dai da dai ɗaukar wannan ma'anar ne dai in wa ƙala ta'ala rusulun مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله تعالى يقول الله يقول من أكون منذرين ba don komai ba don ya zama bisa ga mutane hujja bisa ga Allah ban aiko musu da manzanni domin wallahi mutane ba ma shi sa ba ma shi zai sa wai don Allah ma aiko musu ba zalika ma ce wallahi su Allah wanda aka aiko musu wanda aka aiko musu inda mutane ne tunda mutum yana ganin za a mishi azaba yana ganin wuta ha ko wani ce a shi Allah wani wanda aka aiko mishi shi ko dan ya kuɓuta sai Allah ya aiko su don hujja misa ga mutane Allah ya ce ban aiko muku da annabi wani ba hujjan dama aiki na kawo ko wannan ne za a kama yawan ko Allah ya aiko mana ya ce to kullum ayati as-sabiqa تكفينا صراحة ووجوها لرد ألف حديث وليس حديثا واحد وهذه الآية الكريمة لا تعتمل إلا الثبوت ولا يعتمل معناها معنى آخر غير ظاهرها معنى كي توصف ذاك دكا نوع إلا آيوي وين سكا قواتا سن إسيهم أبيني أوكو سوى دمائد hujja misal ko hadisi dubu ne ba ma hadisi ɗaya wanda muka ji muna tantama a kan shi to wannan ayoyin kawai sun ishe ni ba ma wai wa'annan hadisan ba kawai a'a ko hadisai dubu ne wa'annan ayoyin kawai sai sun ishe ni domin cewa da wannan ne dama ga ne suka ce to saboda haka wa'annan ayoyi masu girma ba ta ɗaukan wani ma'ana sai dai ma'ananta na zahirinta na cewa matabbacin ne ma'ananta kawai take ɗauka ba ta ɗaukan can wani ma'ana معنى حيث تأك حيث تؤكد أن أهل فترته ممن عاشوا قبل الرسل لا يعذبون لعدالة الإله ورحمة الله وإن لم يعفو عنهم فعلى الأقل ديما لا يشركون أمرهم مكن إلى الله فكيف نجزم أنهم في النار وكيف أنا أذنبوا ليدخلوها ما لا يشركون to kawo wa'annan ayoyi suna nuna mana cewa yan alil fatarati Allah bai aiko musu da manzo ba wani yake to saboda haka kakan ba za mu yanke hukunci a ce wai yan alil fatarati kai kada an wuta su shiga ba za a yanke wannan hukuncin ba saboda cewa su Allah bai aiko musu da manzo ba to wani yake ma to wata ma za a yanke wannan hukuncin ma a ce za su shiga wuta wani yake fushi ma za a azinabu me suka yi wani aikin zunubi suka aikata za a musu azaba su da ba aiko musu da manzanni ba ni duk kula a ce za su shirye ta malam ce to kai fi ta sawu na fil azab ma amman sun yi addu'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa balaghahu alquran summa kafara bihi taba ma fa aina idalatul ilah wallahu yaqul inna allaha la yuzlimu mithqala dharratin malam yace ruta ma za mu haɗa su da su da waɗanda sun ji da'awar manzan Allah da'awar manzan Allah ta zo musu manzanni duk sun zo musu sun ji alƙur'ani ya zo musu kuma sun kafurce sun ƙibi ta za a haɗa su da waɗanda kuma da'awa kwata-kwata ba ta zo musu ba ta ma wai za a haɗa su a ce dukkan suna cikin azaba eh jimala ya ce to saboda haka to malam ce ina wai ina ma adalcin ubangiji ne inda haka ne ga mai Allah yake cewa Allah ba ce inna Allah la yuzun kala zarrati Allah ba ya zalunci ko da kwatan kwaci na kwayar zarra ce su kuma alif tukati wanda ba ya kuma su musulmi kuma sai a musu azaba ga abin da Allah ya ce in ji hawa ma to ba wa ya ce haka ba malam ya ce wa aidan addu'addu adadin ahli salaf ahadith muslim haza منهم جلال الدين السيوطي الذي ألف ثلاث رسائل في غد حديث مسلم منها التعظيم والمنة في أن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة malam ya ce har yau dai wasu malaman daga cikin malamanmu magabata sun mai da hadisin nan na imam muslim wannan din nan na hadisin abu abi kafin da ya inganta shi bai da cewa koyi imam muslim inganta hadisin ne shi hadisin sahihi ne ga ko wasu malaman magabata waɗanda suka mai da hadisin suna nan su yadda ba daga cikinsu akwai irin malam jalaluddin sudi babban malami ne wanda shi malam jalaluddin sudi shine wallafa wasu sako kwara bakwai game yadda hadisin nan na musulun musamman ne cewa iya mazan Allah suna cikin aljanna shi malam jalaluddin sudi malam yake wasani wa qadi ayyubakar bin al-arab na biyu daga cikin wayannan malamai magabata wanda suka mai da hadisi imam muslim wannan din nan cikin su akwai malam qadi abubakar bin al-arab shi hadin wani babban malami ne wanda a kasar andalus yake dama wasan kasar andalus akwai malamai masu aka ganta da tsibiri amma malaman da ke cikinta a zakai ne malam qadi abubakar bin al-arab a nan yake a andalus kuma yi rayuwa ne a karni na biyar kuma wallafa littattafai da dama amma daga cikin littattafan da ya wallafa ya wallafa a kamul ƙoran kuma musamman ma ya littafi akan nasi kowal manso wa ayan da suke shafa ta ayan musamman ya yi fafaɗo irin ayoyin da irin wa'annan da haka jihadin ya yi wannan jihari musamman kuma ya yi wata littafi mai suna kabas alkabas fi shehu mota musamman akan shehin littafin imam malik bin anas waɗakina wannan malami ya ce su ila an manne kul an abu ya nabi sallallahu alaihi wasallam shi na kala wal'uni man kala zalik cewa shi wannan malamin malam kaji abubakar bin arabi an tambaye shi wata rana aka ce wai me hukuncin wanda ya ce iyayen manzan Allah suna wuta ne hukuncin shi ya ce to rana na gaske dai shi ne duk wanda ya furta da bakin shi ya ce iya manzan Allah suna wuta ya ce tsinanne ne mal'uni ne wace shi ya faɗa haka akwai ingantawa ya faɗi suna wuta kai shi ko kunya man wani mutum baya ji zai to ai duk wanda ya faɗa nan mal'unin ne shi yanzu malam kadi abubakar bin al'agam معنى أما المعاصرون منهم من صرف المعنى الظاهر لهذا الحديث إلى معنى الآخر في اللغة منهم محمد الغزالي على أن العرب كانت تطلق على الأم كلمة الأب خلافا للوالد وهو أب الحقيقي معنى يتي to daga cikin malaman 'yan zamani zamani ba in zamani ba zamani zamani da haka to cikin su akwai wanda suka canza ma'anar kalmar ma kwata kwata suka canza ta ma suka tasrifin ta da yadda take kuma irin su malam Muhammad al-Ghazali ya faɗa ya ce to mun dai sallah ga ba fatai suna ce wa baba ammi baba to ya ce to kaga anan ba ma baba na asali ake nufi ba ba ma ya ce a nan zai iya zama ana nufin kaza ba ne ya ce ai kwata-kwata ma a nan ba aka ake nufi ba yanzu malam muhammad al-ghazali ya ce ai mun san abin da ai laruwa su kan yi haka ya ce ya ce da a ce an ce walidi ne ya ce lafar da walidi fa wa abu al-haqiqi ce walidi shine abu na hakika baba na hakika ne wanda ya bika yanzu malam muhammad al-ghazali rahimahullah malam ce al-qawl sani من توفقوا دون الحكم عليهما بالجنة والنار وذهب إلى هذا القول تاج الدين الفاكهاني وإمام السخاوي وشمس الحق والآبادي وقال تاج الدين الفاتحاني الله أعلم بها لأبوه النبي صلى الله عليه وسلم malamai na biyu kuma su ne waɗanda suka tafi akan cewa su su yi gunci akan iya mazan Allah wa bijiyan janna ba su ce iya mazan Allah suna wuta ba su da hadisin suka ce an ce iya mazan Allah suna wuta su ce ƙauya ne nan sun ji hadisin da aka ce iya mazan Allah suna wuta su ce ƙauya ne su su ba su nan ba su can su dai ba gunsu cikin wa'annan malamai akwai irin malam tajiddin fatihal ya da akaka shi bai da iya manzo Allah suna da ko suna aljanna da malam imamu sakhawi da malam shamsul haqqul abadi tajiddin fatihal malam tajiddin fatihal ya ce Allahu a'lam ba hala abuwar nabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ne ya san inda inda iya manzo Allah suke aljanna suke oho da suke oho haka mun ji malamai na farko waɗanda suka inganta hadisin nan na hadisin abu abi kafin nan kuma dama mun ci akwai malamai na biyu waɗanda suke nuna cewa da shaidar da na hadisin ba su ne malamai na biyu malamai na uku waɗanda kata an yanki suka da iya mazan Allah suna aljanna su ne malamai na ɗauke kuma insha Allah ku ne su ne za mu ji yanzu nan. Imanin cewa laƙaulin salis من ذهبوا أنهما في الجنة وذهبوا إلى هذا القول جلال الدين السيوئي والسندي السندي وطاهر بن عاشور ومحمد الجزيري ومحمد الغزالي والخطيب بالبغدادي وابن حجر الحيتمي وابن شاهين ودار الإفتاء المصرية وغيرهم cewa malamai na uku su ne waɗanda suka da iya mazan Allah suna aljanna daga cikin waɗannan malaman da akwai malam jalaluddin shuɗi wanda muka ji a baya shi ma iya da iya mazan Allah kada an kai suna cikin aljanna sannan kuma da malam sanadi suna da iya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin aljanna da malam dahir bin asho sun da iya manzon Allah suna aljanna da malam Muhammad Jasiri da Muhammad Al-Ghazali wal Khatib da malam Khatib da Dagal Ifta Al-Misriya kuma kuma kaga Dagal Ifta Al-Misriya wa akwai mutum ɗaya bane babban gidan fatuwa na Misira to wannan gidan inda ake yin fatuwa nan na Misira kowa da iya manzon Allah kada an suna cikin aljanna wannan wannan gida na fatuwa na Misira suna da iya mazan Allah kai aljanna kada da dai wannan su da ya haka malam ce kuma wajen su sadallu li annahuma mata qabla bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tuslihu mad'a wa sadallu aidan bi annahuma kan kana ala millati ibrahim wa hiya tawhid malam ce domin su sun kafa hujja ne da cewa ya mazan Allah sun mutu ne kafin zuwan mazan Allah sannan kuma hujjar su ta ji shine iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mutu addinin Annabi Ibrahim ba addinin mutum wani sun kame mai gunki ba malam yace to dai au anna Allah ta'ala ahya huma lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi fa aslama wa akad aidan ibn asakir wa ibn shahin sun wa ibn shahin cewa lalle Allah ko kuma Allah subhanahu wataala ya tafi iya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ƙarshen rayuwar shi suka musulunta kamar yadda ya wato kamar yadda malam ibn asakir da malam ibn shayin suka wato a cikin littafin shi a cikin littafin su annan nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila maqabar ila maqabarati hazina sun magaza a masuran ah fasalatu aisha radiyallahu anha anis sabab فأجاب أن الله تعالى أحيا له أمه فأمنت به ثم ماتت ثم نيت تدي إن كان الحديث ضعيفا قالت العلماء قالت العلماء إن هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعيد عن الله تعالى وقد جاء في القرآن إحياء الميت بني إسرائيل ما يتي to mun ji dai cewa malam ibn asaki da malam ibn shayan su goto wanda yake wannan cewa iya manzon Allah sun musulunta cewa suka ce a da hakika ne akwai wata ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je makabarta ya je yana bakin ciki kuma sai dawo yana farin ciki ah dama irin haka ana yin ana yin tambaya sai sai da suna Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tambaye manzon Allah ta ce ya Rasulullahi ta ga je makabarta ba ba a cikin farin ciki ba kuma ya dawo yana farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin Allah subhanahu wata'ala ya raya min mahaifiyata ta musulunta ta yi imani da ni sannan sai ta wafati to duk da dai malaman musalwal hadis ko kuma a ce dai malaman da suke inganta hadisi malam ce ko dai an ji an san ce hadisi nan da ifi ne malamai suka ce malamai suka haɗa baki suka ce wannan falalan manzon Allah ne ba a falalan manzon Allah akwai wanda ifi ne kai ha a duk me kace akan manzon Allah in dai kana nan manzon Allah ya kai ne ko kai ko ana ganin kai ba kwaci ne in dai kai nan manzon Allah ya dauki ne ba wani a ce ma kwaci sai go to hadisin ha manzon Allah ne ba saboda ko na hadisi ba wani magana a ce mishi da ifi malamai suka ce to wannan fadalan manzon Allah ne fa ko kuma za a tashi bai a ce mishi da ifi sai suka nuna ina suka ce a to wai umma ana ma tunanin Allah ba zai iya ba suka ce gashi rayayin da Allah ya tada na bani Isra'ila to su ba ma wannan babban abu ba a ce wani ya zama iya manzon Allah in dai akan imanin da manzon Allah ne Allah zai tada zuwa sai su bani Isra'ila ko wa'anda nan a san san ce su suna son su ga Allah agin Allah haji a gatar sai fa aka zo su Musa ya kace suka mutu aka taso su annabi Musa ya wuka Allah aka tashe su kuma sai bakin manzon Allah ha malam ina ina ake ina aka magana cewa da ishi bayan sai su saboda malamai suka ce su saboda haka ana ba mu wani a ce hadisin nan da ishi ne malam ce dai wal haqu anna hadha ihtira'un ghayra jaiz wa tadawulan ala nusus ash-shar'iyya fasabitu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukrahu min an yuskura ahlihi bi su'i wa khasatan aba'uhu wa ajdaduhu wa an haris cewa malam ce maganan gaskiya dai wannan wani karfin rai ne wanda bai ma halarta kwata-kwata a cikin addinin musulunci ta wannan karfin ba da kuma tsayarta da iyaka bisa ga nasosin shari'a na addinin musulunci sai da ma ka samu kulli ka buɗe kai sai ka shiga wannan abu ne wanda kwata-kwata bai ma halarta a cikin addinin musulunci mutum ya yi shi ba malam ce magana da ya matabbatar lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya jin daɗi a ambaci ahalin shi da mummunan abu wannan ya tabbata haka musamman ma iya mazan Allah da kakanni su a dadu kakannin mazan Allah kawai dai kamar na so bai shi mazan Allah baya jin daɗi a ambace su don mummunan aiki mazan Allah baya jin daɗi malam ce awwatu da hadis bin abdul muttalib dan abdul muttalib yace qala atan nasu min ansara ila nabi sallallahu alaihi wasallam فقالوا إنا نسمع من قومك يقول قائل منهم إنما يسل محمد نخلة نبتت في الكبة الكنافة الكنافة الكنافة فقال رسول الله يا أيها الناس من أنا أنت يا رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب جوز على صلى الله عليه وسلم يفما سمعناه ينتمي قبلها cewa wasu mutane daga cikin mutanen garin madina suka zo gun mazan Allah suka ce a rasulullahi mun mun ji wasu daga cikin mutanen ka wasu daga cikin nan garin in nan garin kenan wasu na cewa ai misalin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kan misalin da biyu ne banda tabbata a guri kazantacce shine kamar cewa coci haka to yanzu zai sabi Allah ya dabinan da ya fito a coci zaka ci ko zaka ci ba zaka ci tsau a wanka ba tana da daɗi ba tana da daɗi to shi cocin tsarkake ne shi tuwa ya ge na shi kan shi wannan ɗin kaza a ce su ne kamar su sai da zuwa su je su sata ki shi wannan shi wannan to haka suke nan kuma zan Allah shi ne tsarkaken mai daɗin amma duk na su mai shi da aka yi mazan Allah to kuma ba tsarkaka ba ne mazan Allah sai ji bai ji daɗi ba mazan Allah ya ji fito ya kuma mimbar ya ce ya kuma mutane shin waye ne shi an wazan Allah kai ne wazan Allah mazan Allah ya ce to ni ne Muhammadu manzon Allah dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf dan Usai dan Kila za ta amshi na son manzon Allah manzon Allah ya kale ba da so amshi su ko wannan na nan wannan manzon Allah bai ji dadi ba kenan kala sai su sabai mai suka zaka suka ce fa ma san ina huyan tan ya katla ba mu taba jin da manzon Allah ya faɗa na tuban shi ba sai a wannan lokacin ya ce shi dan kaza dan kaza haka an taɓa mishin su ba ni na ba ji daɗi da suka ce a wannan lokacin ne suka taɓa jin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sun maƙala ala inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu thumma fawaqahu fi katayn faj'alani fi khayri fi katayn thumma ja'alahum qaba'ila faj'alani fi khayri qaba'il qabilatin ثم جعلهم بيوتا فجعلهم في خيرهم بيتا وأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفس صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء في المستدرك لإمام حاكم زيك الإمام حاكم ورواه الترمذي وأحمد في مسندهما يعني شيء مزعل صلى الله عليه وسلم يميكي daga nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane yali Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta halitta su kashi biyu to mutanen kirkin su ma duka mutanen kirkin amma an mutanen kirkin to anan Allah ya sani alama a shi ma a cikin su sai Allah bayan ya sani a cikin waɗanda suka fi a dama gida gida ne akwai gidan Abdul kaza akwai gidan wani a gidan suka fi tsantsan ibada da kaza da tsoron Allah a nan gidan Allah ya sani kuma kaga dai dai sun zuba mun Allah tsaka kan wani yake nuna maka ba to kaga in dai dai yafi dan Allah ke sa mu zan Allah a cikin su akwai kabilu kabilu a ce kabilan gari kaza kabilan kaza kabilan da suka bi Allah ya sa mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a gida gida ne ko gidan wani gidan wani to gidan da kowane gida na mutanen kirki a nan gidan Allah ya sani kawai na nuna mana cewa duk na zuba manzon Allah duk inda manzon Allah ya shiga kafin a ya zo duniya dai dukkan tsarkaka ne kuma lafiyayyen tsarkakan ma saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne sai yin ku gida ko kai dan gidan malam kaza ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk gidan manzon Allah ya ce shine mai kayyan gida kuma kowa lafiyayyen zuciya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda ko wannan hadisi ya zo a cikin mustadrak na Imam Hakim da kuma Tirmidhi ya goyi wannan da Ahmad a cikin maganganun su malam ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaftakhu bi abaihi wa ajdadihi qa'il inna Allah astafa kinana min walad Isma'il wa tafa quraish min kinana wa tafa bani hashim min quraish wa tafa bani wa tafa min quraish bani hashim wa tafa min bani hashim فأنا سيد ولد آدم أما فوز الله فلا فخر وأول من تشق عن الأرض وأول مشفع وأو وأول شافع وأول مشفع وكان يقول يوم حنين يوم حنين في المعركة أنا ابن الأواتك وكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب hancin zana sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alfahari da iyayen shi da kuma kakannin shi wanda har manzon Allah zama yana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi bani kinana a cikin bani Isma'il yayan annabi Isma'il bani kinana ta ce sai Allah ya fifita bani kinana a cikin su su ma bani kinana sai Allah ya fifita Qurayshaw akan su su ma Qurayshaw sai aka samu bani Hashim Allah sai ya fifita bani Hashim a cikin bani hasan din sai Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ne shugaban dukkan kowane da na annabi Adam ya ce shi ne shugaban wa a'a shugaban ƴaƴan na annabi Adam manzon Allah ce duka shi ne shugaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne farkon wanda ƙasa ta fara tsaga mishi manzon Allah ƙasa ta fara buɗe mai fito sai ummati maza Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na faɗa a ranar yakin Hunayn maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya a filin yaƙi maza Allah ya ce ni dan tsarkaka ne na su ba tsarkaka shine ibn al-awatik don kaji mutum ya ce shi ibn awatik ne na nuna cewa nasuban shi tsarkaka ne to saboda haka manzon Allah ya ce to shi nasuban shi dukkan su tsarkaka ne manzon Allah ya kuma ya kasance yana cewa anan nabiyyu la kadhib anan ne abdul muttalib ni manzon Allah ne yayi a ƙarya nake yi ba kuma ni dan abdullahi ne dan abdul muttalib to da a ce mutum ya san kun iyayen shi haka ba zai dinga nuna cewa shi dan kaza ba kaga manzon Allah yana alfahari da iyayen shi da kuma kakanni shi wa qala mannabi rahimahullahu fi kitabihi faidul qadir shaykh jami'u sagir lisudi inda shabihi lil hadith la tasubbu al amwat fatuzu ahya fatuzu al ahya min banihi wa qabibahu أخذ منه ذلك جمع حرمة ذكر أبو النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه نقص فإن ذلك يزيه وإذاؤه كفون قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا نحيلا malam ya ce malam wannan ya wato Allah ka mishi ya da a cikin littafin shi mai suna faidul qadir mai suna shekhu jami'u sagir wanda shekhu malam su iya rubuta a sharhin shi ya ce a sharhin wannan hadisi da manzon Allah ce la tasubbul amwat fa tuzul ahya kakku zagi matattu don kun zagi matattu su kuma wanda suke zagi su cutu daga cikin 'ya'yan shi makasantan shi ko kai ne aka kama zagi maka baban kaka ba ka ji daɗi ba in yana da makusanta waɗanda suke son shi suna ƙiƙa ba su ji daɗi ba na ta za a cutar da waɗanda su kuma suke raye ne an to shi tun da an wannan ba zai cutu ba to ai waɗanda suke raye kuma an cutar da su a ce za a irin wannan da saboda haka malam yana nuna mana cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san fa cewa idan ka cutar da manzon Allah ka cutar da iyayen shi kaga su ba sanan ko kaga kaman fa ka cutar da manzon Allah mun cutar da manzon Allah ka huce Allah subhanahu wataala ya ce jan kokani mai girma cewa innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adalahum azabun yahim to lalle duk waɗanda suka cutar da manzon Allah Allah ya ce la'alahum Allah Allah ya tsine musu tun duniya a duniya wal akhirah al akhirah wa addalahum Allah kuma ya tanada gare su azabun wani azaba muhimmi mulakancin azaba wa bi billahi yanzu sai ka sai zaka cutar da iya mazan Allah Allah ya kale ka kaza wanda kai shuru kai baka ka cutar da iya mazan Allah Allah ya kale ka inda kai ma an ka cutar ma wa da wani iyayen shi zai cutu to shi ma ka mazan Allah zai cutu ba zai ji daɗi ba malam ce wayo adduhu kazalika ma wurida fi shikayati abbas li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ma sabba ahadin na abban lahu fayatamu al-abbas fahamu bi aziyatihi فسئل بالنبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عباس مني وأنا منه لا تسب الأموات فتسبوا أمواتنا فتوزوا أحياءنا فجاء قوم فقال يا رسول الله نعوذ بالله من قتلك استغفر لنا malam ya ce to saboda haka wannan yana nuna mana karfafawan cewa abin aka hoto daga karan da abbas ya kai zuwa ga mazan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu mutane kawai suka ci zagi mishi iyayen shi kakannin shi abbas kada ka hun kuma kaza ne hun ku kaza kaza kaza to ji daɗi ba abba a ƙarshe sai da ɗauka wani ma wani daga cikin su ba sai su yana a cika ƙara wani hazzaƙewa ma da zagin ya gaba abin da zai iya ya kai ƙararwar manzon Allah manzon Allah ya tashi a kan mimbari an taɓa nasu manzon Allah ya ce ya ku mutane Abbas daga ni yake ni ma daga shi nake kaga rawan ai abbas ya yi wata nasuwan manzon Allah kaga an taɓa wanda ya yi wata nasuwan manzon Allah kina to ina ga su iyayen nashi to mazan Allah nuna ina ya ce an taɓa nashi daga shi yake abu mazan Allah ce ni daga abbas nake abbas daga ni yake mazan Allah ce kaf ku zagi matattun rayayyu kuma sai su tutu tun daga wanda suka yi nan aika aikan suka taso sadaf sadaf suka ce ya rasulullahi na uzu billahi min garje ka istighfar lana ina neman tsari daga fishinka ya rasulullahi ya rasulullahi ka neman mana gafara wani shi mazan Allah hankalin shi ya kwanta saboda haka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan ba ma iyayen shi ba wanda ya zuta na subun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya zo ta danganan su mazan Allah ne ke ji daɗi ba to ina ba kuma iya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wani karfo rai ne wanda bai halarta a cikin addinin musulunci nana ya ce wa hakim fi musulunci wa ahmad fi fada'il sahaba wa bazzar fi musnadi malam ya ce wannan hadisi hakim ya wato wannan a cikin musulunci shi ahmad ya wato wannan a cikin falalan sahabbai shi kuma bazzar ya wato wannan a cikin majinginan shi malam ya ce fasabata bi zalika gadibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam على من ذكر أبويه أو أصله بسوء وفي ذلك قال ناصر الدين الدمشقي ما jika wannan shi kenan wani cewa manzon Allah yana yin fushi idan yana bata rai idan aka ambaci ahalin shi da mummunan abu ko asalin shi na ala baya jin daɗi a ambace su da wani mummunan abu wannan ne ma ne Nasiruddin Damashqi wasu baituka yana cewa تنقل أحمد نورا عظيما تلالى في جباه الساجدين تقلب فيهم قرنا فقرن إلى أن جاء خير المرسلين تنقل أحمد نورا عظيما hasken famanzan Allah ya turu haske ne azimin mai girma ta la'ala'a a cikin manzon Allah kuma yana yin walƙiya ne a ina fiji ba hissa da dina da walƙiya waɗanda suke ma gun da ɗayan gunke su jira ba a shi waɗanda suke yin su jira a cikin manzon Allah akan sai ke yana ita shani na gofar bowar a cikin manzon Allah ke nan ba ta kallaba fihim ƙaunin fa ƙaunin yana ciwa daga nan ƙaunin afkatan ga mutane tsarkaka haka haka yake shiga gurin na tuba tsarkaka ila an ji a kagar musulun har zuwa ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi kaibar musulun ne ke malam ce wa alal ijaz qaddaru makasirun min ahli al-ilm fi najatihima wa sa'ir usulihi sallallahu alaihi wasallam wa iddat asbab ga dai magana a mafi takaicewa dai shine hakika mafi yawan malamai sun yanke hukunci da cewa da tsira iya mu Allah kowa iya mu Allah fatan tsira da sauran malaman ilimi sun tabbatar da cewa asalin mazan Allah zai ma'ana na sunansa kenan tsarkaka ne su da kuma wasu dalilillika waɗanda suka zo wanda dai abin irgawa dai haka na ne ce al'ula saboda haka ana za mu dakata idan mu zo lokacin sai mu ji wayannan asbab din da wayannan daliloli wanda malam ya faɗa mana cewa za su zo da fatan Allah ya kawo mana sunta da ganewa Allah ka ji kan iyayen Allah ka saka mu iya mu da alkhairi da mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mu shi tsaya ku sun mutu tsawon kwana da lafiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kan kakana shi kalim yasin zai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mu waje ka dan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sunan da kasan mu lafiya ya ba mu lafiya jahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga tsautsayi a saga wa ba ijma'i talauci ba kauke da shehu na ce zai hawo kunna da nashina kunna ban ji ba wangan ba shehu mutum da ake zahiri da nan baɗi da Allah ya kiyaye mu da shi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أبلغ الخاتم الماء سبقنا سر الأك والأك والهاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين